إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى أسرارك المستقيم والعادي قدر به والعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أثبتناه من آراء وسقيم وأنبتنا له شبرا من يقدين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فأنبذناه وهو السقيم ومن yana ba da labarin annabawa ɗaya bayan ɗaya ya ba da labarin annabi musa daga ƙarshe ya ce salamun ala musa wa harun inna ka zalika ya ba da labarin annabi nuhu shi ma ya yi ƙari labarinsa da aminci ya tabbata gare shi haka ma ya ba da labarin sauran annabawa a nan ubangiji na ba da labarin annabi yunusa annabi yunusa alaihi salatu wa salam ubangiji ya aike shi annabi ne kuma mursali ne amma shi ba ulul azmi bane a cikin annabawa akwai mursalai a cikin su akwai ulul azmi ulul azmi su ne manya sannan manzanni suke bi su ɗari uku da goma sha uku sannan sauran annabawa suke bi to duk wanda aka rufe ƙarshen shi da salamun alawa ne to wannan ulul azmi ne da aka zo ƙarshen ulul azmi wanda suke shugabannin sai yanzu ubangiji bai kawo salamun bayansu sai can ƙarshen suran gaba ɗaya sai ce salamu alal mursalin aminci ya tabbata kan dukkan manzanni baki ɗaya to wannan annabi Musa alaihi salatu salam Allah ya aike shi a wani gari da ya je ya yi musu wa'azi ya yi musu wa'azi ba su yi imani ba ya yi musu gargaɗi ba su yi imani ba sai ya yi hushi ya ce to tunda ba za ku yi imani ba ni ko zan bar gari sai hijira sai ya bar gari da ya bar gari ana kiran garin ninawa ko musama duk tunan gari yana ɗauka gari yana cikin iraki yanzu ninawa ɗin wani gari ne yanzu a cikin iraki to da ya mutu wa'azi ba su yi imani ba sai hushi ba tare da izinin allah ba sai ya bar gari kuma a ka'ida ba annabe ba zai bar gari ba sai da izini manzala su filan bai hijira daga makka zuwa madina ba sai da ya samu izini daga allah to annabi yunusa bai samu izini ba sai ya bar garin da ya bar garin sai a kan hanyarsa na tafiya ya je wani wuri ko ya koma inda za shi sai ya zo zamanin ba zamanin da za a ce akwai abubuwan hawa ba ne ya zo bakin rafi sai iske wani kato rafi wanda feke ta ruwa sai an shiga jirgin ruwa to akwai jirage manya-manya waɗanda ake fito da su annabi yunusa da ya zo sai shi ma ya shiga cikin jirgin nan a matsayin fasinja yana cikin jirgi ana tafiya jirgi ya kawo tsakiyar ruwa sai jirgi na neman ya noce a ka'idan masu jirgin idan jirgin ya noce ko ya nemi ya noce to akwai mutumin da bai da gaskiya a cikin jirgin mutum guda in bai da gaskiya jirgin na iya nocewa to saboda haka da suka ga jirgin na so ya noce sai aka ce jama'a akwai wanda ya rashin gaskiya ya gudo ya fada jirgin nan ko ya guji ubangidan shi ko ya yi laifi a wani gari ko ya taka wani doka ya gudo ya shiga cikin jirgin nan me shi ya yi haƙuri ya bayyana kansa don kada al'umma su halaka domin idan bai bayyana kansa ba to jirgin zai ruce gaba ɗaya kowa ma zai rufe in kuma me shi bai bayyana kansa ba to za a yi ƙuri'a kuma ƙuri'a zai fada a kan mai shi ne sai annabi yunus ya mike tsaye kafin a yi ƙuri'a sai aka ce kai kai laifi ya ce eh ni ne na yi gudun hijira ba tare da izinin allah ba sai aka ce to abin da za a yi ka kaɗa kanka cikin ruwa ba tare da jirgin na ya nutse ba kai kaɗai ka faɗa ruwan ya fi duk jirgin ya nutse baki ɗaya to dama shi annabi ne kuma manzo ne sai faɗa cikin ruwan kuma ruwa ne wanda bai da iyaka ya faɗa cikin ruwa sai ga kifi kifi ya zo zai haɗe shi sai Allah ya ce ma kifin ba abinci na baka ba ajiya na baka ba abinci ba ne na baka shi ajiya ne to da kifin ya haɗe shi ya shiga cikin cikin kifin sai ya zauna saboda kifin babba ne ana kiransa bahamut kifin ba karamin kifi ba ne sai ya zauna a cikin cikin kifin yana zaune cikin cikin kifi idan lokacin sallah ya yi in ya yi sallah sai ya aza goshin shi a bisa antan kifin nan da duk zai sujuda sai ya aza goshin shi a bisa antan kifin nan a cikin ruwa sai yana jin kifaye suna zikiri kifaye suke la ila illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin wannan zikiri na kifaye ne sai shi ma da yaji suna yi dama ubangiji ya ga mana wai min shay'in na sabi bi hamdi ubangiji ya ce komai da komai yana zikiri to ga yunusa ya ji zikiri a bakin kifaye sai shi ma ya kama la ila illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin yana wannan zikiri sai shi kifin sai ya ji gaba ɗaya kayan cikinsa ya ɗau zafi saboda tasbihin nan hanjin ya yi zafi amtan ya yi zafi duk kayan cikin ya yi zafi ya zauna cikin cikin kifi wasu malamai sun ce da safe ne zuwa yamma wasu sun ce a ya kwana biyu a ciki wasu sun ce kwana uku ya a ciki wasu malamai sun ce ya kwana bakwai wasu malamai sun ce ya kwana arba'in to duk wannan riwaya kowa ya kawo shi yana riwaya ya kwana arba'in din yana yiwa kwana uku yayi yana yiwa kwana bakwai yayi amma dai Allah ayi halin ya zauna a cikin cikin kifin to amma abin da zai bada dama cewa ya fi kwana ɗaya ko ya fi kwana biyu domin kifin ya yawata da shi a cikin teku duk inda ya kamata kifin ya shiga ya shiga da shi kaga ba aikin yiri ɗaya bane ya yi kwanuka kenan a cikin cikin kifi kifin na yawo da shi gashi annabi gashi manzo kuma ga shi cikin cikin kifi kaga kifi ya ɗau babban kaya zikirin da yake yi sai kifin da kansa ya damu ubangiji wannan ajiyar da ka bani ya ishe ni ni ma ajiyar ya ishe ni sai Allah ce masa to shikenan ka je bakin ganga ka amaye shi shine Allah ce fa nabballahu bil ara'i sai wannan kifi ya zo bakin ganga da badahu sai ya amaye shi bil ara'i bakin rahi to da aka amaye shi bakin rahi sai koma kamar a ce misalin ɗan kaza wanda baya da gashi ko a ce misalin tunkiya wadda ta aihu yanzu yanzu yaron bai iya motsi gashi an amaye shi amma bai iya motsawa bai iya komi ubangiji ya ce to a nan wurin nan take inda yake zaune bai iya tafiya inda yake zaune nan bai iya motsa jikin shi ya taushi فأنبتنا وأنبتنا عليهم شجرة من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين أنا إن yake inda kifin ya amaye shi tun da bai iya tashi kuma akwai rana akwai zafi wa ambatna lahu shajaratan nan take muka tsira masa da wani itace min ya kadi ana kiran itace itacen ya kadi a nan kasan babu da itacen amma malaminmu wanda ya karantar da mu shau malam murtala gusau radiyallahu anhu ya samo itacen daga kasar larabawa har ya zo ya shuka itace a cikin gidansa itacen ana iya samun sa a cikin daji inda ma ba a zato itacen yana ƴaƴa manya manya kace ƙwarya ne amma a sama yake yi za ka je tsakiyar daji ka iske itace amma ga 'ya'yansa kowane guda ya girman ƙwarya shi ne ya kaɗinin da Allah ke faɗi to wannan itace manzala su salama yana son itacen nan har ma sahabbai suna son itacen saboda son da manzala ke ma itacen su sahabbai sukan so abu idan annabi na son abin ko yaya abin yake domin wani mutum wani sahabi ne shi baya bukatar kankana a rayuwarsa baya so kankana sannan sai gamu da wani sahabi ya dunkulo kankana a cikin riga to amma shi wannan sahabi bai san ko ne ne ba sai ce masa a na ga ka dunkula wani abu a cikin riga menene sai ce ai kankana ne ka san kankanan nan sunan shi guna guna ya ce ni ne ya ce ai guna ne kankana kenan ya ce kai ni ko duk duniya ba abun da ba so irin kankana sai wannan sahabi ya ce kai shi ko manzon Allah ba abun da yake so irin kankana manzon Allah ne ya aika in sau sai ya ce daga yau kai ne shaida daga yau duk duniya ba abin da nake so kamar karkara tuna maza da masu shi to maza na yana son wannan ite ne kadin har ya kasance su ma sahabbai suna son wannan itace ubangiji ya ce wa ambatna lahu shajaratan min yaqdin muka kira masa da wannan itace mai waɗannan manya manyan yaya sai itace ya zamo inuwa gare shi to itace ya zamo inuwa gare shi me zai ci me zai sha bai iya tashi bai iya rarraye bai iya motsawa sai Allah ya aiko barewa irin wannan barewa da ka sani mai kahonin nan ita ke zuwa yana kwance sai ta zo ta kara mishi nononta sai nonon ya fada a bakinsa ya sha ya sha ya sha sai ya koshi da sahi kenan yana kwance wurin yana la ila illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sarki ya tabbata gare ka Allah na zama cikin azzalimai waɗanda suka zalunce kansu domin na baro garin ba tare da izinin ka ba shine laifin da nayi maka ubangijin sarki ya tabbata gare ka idan bare wannan ta tafi ba za ta sake dawo ba sai da yamma nonon da ya sha na barewan shine zai rayu da shi a cikin cikin sahan barece idan barece ya yi sai wannan barewan ta sake dawowa sai ta zo ta sake bashi wannan nono ya sha haka yake yi kamar ana renon jariri jikin na ƙara ƙarfi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya fara zama jikin ya yi ƙarfi har ya fara tashi tsaye kaɗan kaɗan jiki ya yi ƙarfi har ya fara tafiya amma yana nan ƙarƙashin icce ya kaɗin ɗin nan وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون wa arsalna ila mi'ati alfi mun aike shi a wajen mutane dubu ɗari aw yazidun ko sun fi haka kafin yayi hijira an aike shi wajen mutane dubu ɗari da ba su yi imani ba sai ya gushi ya hijira bayan ya fito cikin cikin kifi sai aka sake aike shi wajen mutane dubu ɗari kowa sun fi dubu ɗari dama ya musu gargaɗi ya ce ku yi imani idan ba ku yi imani ba a zamanin akwai wani basaraki a garin al'adar mutanen da ko wani gari aka samu basarake mai mulkin garin basaraken nan shi kan jagoranci addinin mutanen garin mafi yawa ma sarakunan su ake bauta ma ko kuma su za su kawo kunki mutum mutumi wanda za a rinka bauta ma sai bautan ya zamo dole ya zamo doka karkashin mulkin wannan basarake wanda idan baka yi ba komai na iya faruwa da kai wannan al'adar sarakunan da kenan to wannan lokaci na annabi yunus akwai wani basarake wanda shi ya yi musu wa'azi ba su yi imani ba sai ya yi musu alkawari ya ce idan ba ku yi imani ba na ba ku kwana uku cikin kwana uku nan azaba zai sauka ranar farko fuskar ku zai jaja rana na biyu huskan ku zai baki kirin rana na uku Allah zai saukata azaba daga sama ko ku yi imani ko wani abin ya tabbata sai aka ce ka da Allah waye shi kaza kaza ko wata labaransa da ya tabbatar da kwanukan sun kusa shi ne shi ya fita gare don kada hada da shi su ma nuna ji rusuluna wallazina amanu kazalika haqqan nasir mu'minin ubangiji ya ce idan bala'i ya zo mukan tsere da manzanninmu mu tsere da sahabban manzanninmu haka nan kuma wajibi ne gare mu mu tsere da muminai wanda suka koyi da sahabban to da ya tabbatar da bara'in zai sauka sai ya bar gari da lokacin ya yi kwana na ɗaya sai huskokinsu ya yi jajir kamar da rabi yunus ya faɗi in wanda ya tiyo sai ya raka huskanka ya yi ja sai ce kai ma ba gana ka na ya yi ja ba duk wanda ya ce ya raka huskanka ya yi ja sai ce kai ma ba gana ka na ya yi ja ba suka ce to lalle mutumin nan maganar da ya faɗi maganar ta tabbata ko a yi imani ne ko a halaka da gari ya waye rana na uku rana na biyu sai wuta kuwa koma baki kire to shi sarkin da kansa sai ce a nemo annabi yunus a yi imani a nemo shi kowa ya zo ya yi imani sai aka neme shi aka rasa ya riga ya bar gari sai suka tuba suka yi imani da shi illa qawmi yunus lamma amanu kashafna anhu al'adab ubangiji ya ce dukkan al'umma idan ta yi laifi mukan halakar da ita sai mutane annabi yunus da suka yi imani rana na farko da suka ga alama suka ji tsoro rana na biyu da suka tabbatar da lalle al'amarin gaskiya ne gaba ɗaya sai suka yi imani la ilaha illallah yunus rasulullah babu abin bauta ba da gaskiya sai Allah annabi Yunus ne annabi su a lokacin shine annabi duk gari ya imani kenan Allah ya ce faka shamna ankum al'azab sai muka dauke musu azaba a al'ada na Allah ba zai yi azaba ba sai ya bada dama na garantin gargadin da za a yi ya gama hujja ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta la asra rasula ba za mu yi azaba ba sai mun aiko mai gargadi idan mai gargadi ya yi gargadi in a yi imani to ba za mu yi azaba ba a nan duniya ba za mu yi azaba a lahira ba amma idan mai wa'azi ya zo ya yi wa'azi ba a yi imani ba to a saurari bala'i daga Allah idan ko bala'in bai sauka ba to an samu wani abu da ake kira istidraj an samu talala Allah ya kai mabawa talala wai abin da ba ke kira talala eh na larba na ce wannan Allah ya kura eh ka samu tsuntsu sai ka samu dogo ya giya mai tsawon kwarai sai ka daura makabar tsuntsun nan sai ka sake shi sai ya tashi sama ya yi ta tafiya yana zato ya gudu kenan sai ya nisa sai ka jawo shi da ya kiya sai ya dawo kasa to shi ne istidirar shi ne ake kira talala halalawa na kare magana suna ce ai wazan Allah ya kura wani ya zaci ya gudu ne bai san yana a hannu ba to wannan shi ne Allah ke mabawa idan ka ga Allah ya baka mulki kana abun da ka ga dama ya kyale ka kai kuka da kanka zai maka azaba a kabari idan Allah ya baka dukiya kana abin da ka ga dama kuma ya kira baka lafiya yana kara maka karfi to Allah zai kama ka a kabarin ka kai kadai zai taimaka azaba idan Allah ya baka ilimi sai kake abun da kaga dama a duniya Allah ya kyale kai kai duk abun da yake ni'ima ne na Allah idan ya baka shi ko lafiya ne aka baka ko mukami ne aka baka a gwamnati kake duk abun da kaga dama in Allah na son ka da gaggawa zai jarabe ka da bala'i ko ya sa maka rashin lafiya kai maza maza ka tuba ko ya kare arzikin ka koma talaka ko ya kare mulkin ka koma talaka sai ka tuba ga Allah idan ko ya bakka kana yi yana ƙara maka lafiya kana banna yana ƙara maka lafiya to ya yi maka istijiraji ya kyale ka a nan duniya sai ɗan da ka zo cikin kabari kai kaɗai ko kana so ko ba ka so ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka yi imani ko baka yi imani ba kai kaɗai za ta cikin rami ba a sa kowa tare da kai kuma komi mukaminka kuma komi matsayinka kai kadai za a sa shi rami ya isa wa'azi a mutanen duniya ba sai an aiko musu annabawa ba ai sayyidina ali a zobensa abin da ya rubuta waqafa bil maut wa'azi wai mutuwa ta isa wa'azi ai ya ishi dan Najeriya wa'azi rasuwar shugabannin kasa a cikin bila a cikin asura mutumin da ake gadin gidansa ake kewaye da gidansa in zai yi tafiya gadi in zai shiga mota gadi matarsa ba ta zuwa wurinsa sai protocol ya shirya masa lokacin da za ta isa a wurin ba zai ci abinci ba sai an tsara masa irin abincin da zai ci ba zai ci abinci ba sai an ba shi lokaci a wata ɗaya cur shugaban ƙasa kullum akwai launin abincin da za a yi gidan shi duk abun da zai yi sai an duba an gani ya cancanta idan shugaban kasa zai sa riga sai an dressinsa ya tantance haka eh ka sani duk inda yake ana fake da shi ko a fili ko a ɓoye amma abin ban mamaki sai ya mutu a ɗauko shi tare da duk masu tsaro gara shi sai a cire shi shi kadai sai a kira rami shi kadai sai a tura shi cikin rami sai a zuba kasa ai wanda ya yi su tsoro Allah a zuba kasa ai bai kamata a rufe shugaban kasa da kasa ba a bai kamata ba ai kyau in an gina rame in an aza shi a rufe da dollars eh a kawo dollars a zuba ko a kawo manya-manyan kuɗi irin dubu ɗaya da duk a laiwa bisa kabare ya zama to shi ne ƙasar da za a rufe shi amma yaya za a rufe shi da ƙasa irin talaka kenan ashe in ya wuce shi ma ba kowa bane ashe duk abin da kake duniya lokacin da kake raye lokacin kake wani tsiya da zaran ka mutu ka zamo gawa da kai da kowa duk ɗaya da kai da mai sharar masallaci duk ɗaya linkafanin nan yadda za a so shi a samai haka za a sai shi a sama ƙasar nan da za a samai irin ƙasar za a sama sannan da za a yi mai babu ruku'i babu sujuda irin sannan da za a yi maka kenan kaga wannan kada ya isa wani ba sai an ji an ta wahala ba to wa'annan bayan Allah da suka tabbatar da nan dai wannan al'amari ya kasance sai suka yi maza maza suka dawo ga Allah sai Allah ya ce to Yunusa ka koma a garin su yi imani ka koma ka ƙara karantar da su addini yau adawa da samudawa an aiko musu annabawa da ba su yi imani ba adawa an aiko musu annabi hudu annabi hudu ya kira su ya kira su ya kira su ba su yi imani ba da azaban ya zo ya gaya musu ya ce azaba na nan zuwa fa kuma in ta zo za su sauka za su sauka suka ce ƙarya ne da lokaci ya yi ubangiji ya ce fa'arsar na alim riya sartariya sai muka aiko musu da wani iska kan la ilaha illallah jama ya kamata mu ji tsoron Allah idan Allah ya tashi yin azaba da komai yana yin azaba da komai Allah na iya yin azaba sai ya aiko da iska to samudawa mutane ne masu girman tashin hankali raƙummansu da jakkansu da dawakansu kowane mutum kowane raƙumi guda ya fi girman masallacin jannatiza kowane raƙumi guda girman shafi girman haka ne sannan su karan kansu samudawa saboda girmansu mutum guda na nan mutum guda na can kamar kano sai su aje abinci tsakiya wannan ya mika hannu wannan ya mika hannu su ɗiba su ci saboda girmansu idan suka je farauta daji akan sa hannu ne a kama giwa sai a ɗauki giwan da bindi a rataya aka faɗa da ransa a kawo shi gida kamar ka kamo kaza haka suke rataya giwa daga daji su kawo gida to mutane masu girma da lokaci ya yi wanda za a yi musu azabar da aka aiko musu iska sai suka ce ahab ai in dan iska ne ya zai ya ɗauke mu duk girman jikin ga namu a ce iska zai ɗauke mu ai bai yiwuwa sai Allah ya fara da raƙumansu suna ganin raƙuman nan manya-manya ne sai ga raƙuma na yawo sama iska ya kwashi raƙuma yana yawo sama suka ce to yanzu abin fa ya ɓaci amma abin da za mu yi ku bari mu taru kamar mutum bakwai mu rungume juna can ma mutum bakwai su rungume juna can mutum goma su rungume juna kaga in iska ya zo ba zai ɗauke mu ba suka yi haka nan idan iska ya zo suna rungume da juna sai ya kwashe su duka yi sama da su ya yi ta yawo da su kamar kana yawo da takarda daga ƙarshe sai aka zubar da su ƙasa baki ɗaya sai aka aiko mala'ika jibrilu aka ce ya daka musu tsawa amma ta ƙarƙashin ƙasa mala'ika jibrilu ya daka musu tsawa so ɗaya a ƙarƙashin ƙasa suka ji tsawan ya fito dukkan su kaf kowa sai da zuciyar shi ya tsage duk wanda ya ji tsawan da zuciyar shi ya tsage saboda ka ji tashin hankalin da baka taɓa ji ba jibrilu a ce ya daga maka tsawa mala'ika sai zuwa zukutan su ya tsatsage sai kowane su ya faɗi ya mutu samudawa adawa kenan su ko samudawa da ba su yi imani ba sai Allah ce jibrilu ya daga musu tsawa daga sama kaga su adawa ta ƙasa aka musu tsawa su ko samudawa sai da aka shirya kamar hadari suna ganin alamu kamar hadari za a musu ruwa ne sai aka sa jibrilu ya daga musu tsawa daga sama dukkan su kam sai kuma faɗi ya mutu sai aka girgiza ƙasa sai suka shige to al'adar Allah kenan idan ba a yi imani ba sai saukar da azaba to da mutane annabi Yunus suka yi imani Allah ce nan take sai muka ɗauke musu azaba kuma ɗauke azaba nan da aka yi musu ya shafe su a nan duniya ya shafe su a lahira sai su riga su yi imani idan ka yi imani babu azaba lahira amma in baka yi imani ba ko kai waye ko mita na kushafinka ka komi ibadar da kake kowane irin ibada ne ko yaya kake tsakaninka da Allah wai mutane suna da ban mamaki amma na karanci wannan abun kamar jahilci ne da rashin sanin addini wai sai ka ga mutum shi ba musulmi bane amma sai ka ga an ce ai mutumin kirki ne yana kaza yana kaza a'a ai duk irin kirkinka duk irin alkhairinka duk irin taimakonka in dai ka ba musulmi bane a nan duniya Allah zai biya ka komi za ka yi anan zai baka ya riga ya gaya ma annabi ya ce wa man yabtagi gaira islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda zai wani addini in dai ba wannan dai na karshe shine musulunci da na aiko ka da shi ya rasulullahi in ba shi ba inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litakun bayna nas bi ma'rikallah wa la takun al kha'inina hasima وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك العظيم شين وانا القرآن إن با wannan addini bane mutum zai yi babu wani kyakkyawan aiki da zai yi wai a ce wai ya samu lahira wani mutum ya rasu a kasar waje ina gani kila South Africa ne sai mutane a da yawa na sha jin malamai a wurin wa'azi har suna ba da misalin sa wai kowa na kiransa Nelson Mandela suna ce mutumin yayi kaza yayi kaza yayi kaza so in dai ba a kan addini musulunci ya tafi ba duk abun da zai kowaye shi ya kan sakamakon shi a nan duniya amma in ya je lafiya zai gamu da azabar Allah domin shi Allah shi ya aiko dukkan annabawan farko kuma shi aiko na ƙarshe kuma a ka'idan Allah idan ka yi imani da dukkan annabawa ka ce ba ka yi imani da guda ɗaya ba to kai ba musulmi ba ne har yau idan ka yi imani da dukkan littafai ka ce ba ka yi imani da guda ɗaya ba to har yau kai ba musulmi ba ne to haka wajibi ne ka yi imani da dukkan annabawa ka yi imani da dukkan musulmi sannan su annabawa kowa ka zo da nashi shari'a yanzu mun yi bayani a tafsirin mu na gidan rediyo da muke karfe goma da safe kun bari ba annabi yakan zo da nashi shari'a idan ya zo da nashi shari'a to ya shafe wancan idan wani ma ya zo in ya zo da nashi shari'a to ya shafe wannan daga ƙarshe annabin da Allah ya aiko na ƙarshe shine annabi Muhammad masalan nan dukkan masu addinai kowaye sun san shi kuma sun san shi annabi ne amma suna kin sani saboda hafada ya arifunahu kama ya rifuna abna'ahum sun san shi kamar da suka san ƴaƴansu kuma sun san ba a taɓa ba annabi kamar shi ba Allah bai taɓa yi ko annabin da ya girman sa ko ya darajar sa ba saboda shi addinin sa ya gama duk duniya baki ɗaya shi kaɗai da ke da haka ai sauran annabawa an aike su guda al'umman su amma shi manzo Allah sai na shi ya gama duk duniya baki ɗaya daga inda rana ke fitowa har inda rana ke faduwa ba kasa daya wanda ba a sallah babu shi sanan babu kasa daya wanda alkur'ani bai kai ba babu shi sanan wannan alkur'ani inda ya gagara yana da shekara dubu yanzu da ɗari hudu da wajen ashirin da wani abu da aka sauka da shi wajen ashirin da hudu kenan da aka sauke alkur'ani amma yana nan kamar da aka sauke shi har yau ko baki ɗaya ba a canza shi ba an yi an yi a canza an kamar da aka canza a taura aka canza injila ga sunan an canza su da yawa amma alkur'ani turan da aka sauke shi har yau haka yake kamar an tambayi Allah me yasa shi ba canza shi ba yace inna na nan sanan sai wa zalama bisu ai mu muka sauke alkur'ani kuma mu muka kada alkur'ani nan ba yadda za a canza shi to wajibi ne ga kowane mutum yayi imani da annabin zamaninsa yayi imani da littafin da aka sauke zamaninsa shine imani amma idan baka yi imani da wannan ba don ka ce ka yi imani da wani annabi wanda ba naka ba wannan ka yi hasara babu wa Allah da wannan ranar tashi alkiyama na'am فآمنوا فمتعناهم إلى حين
فآمنوا فمتعناهم إلى حين الله سلام يا هجرة daga makka hijiran shi na farko abin da ake kira hijira kamar barin gani hijiran shi na farko ya yi hijira daga makka zuwa habasha habasha tana cikin ƙasar syria dama sahabbai sun ɗauwa wasu ne tsakanin ethiopia addis ababa zuwa su yaman zuwa su habasha syria kenan da sauran ƙasashe sannan wannan syria da kuma na magana a nan ne aka yi annabi ibrahim a nan ne aka yi annabi isma'ila annabi ishaqa annabi yaquba da sauran annabawa da yawa a cikin ƙasar Siriya aka yi su. Na, mazalar suna ya yi hijira zuwa Siriya, da ya shigo Habasha sai ya shigo garin yana bako, yana shiga garin gaba ɗaya sai ya kira su zuwa ga Allah ya yi musu wa'azi. To sai manyan-manyan garin sai suka ce wannan fa sai aka ce ai wani bako ne ya zo ya ce Allah ne ya aiko shi wai shi ne wa'azi ne sai aka tara yara gaugawa wawaye su ake kira wawaye marasa hankali aka ce mutumin nan da ya zo yana gaya mana wai Allah ne ya aiko shi ku fidda shi garin nan ku jefe shi ku fidda shi garin to suka bi annabi suna jifa da dutse yana tare da Abdullahi bin Rawaha Abdullahi bin Rawaha yana kare duwatsu ana jifa yana kare duwatsu a takaice dai sun je jefi manzala sallama har manzala ya suma har ya suma saboda jifan yayi yawa ya fara shiga garin abun ya faru sai ya ce su fita garin su koma makka to sun fito sun baro garin sai suka sami wani gindi itacen dabino sai suka inabi sai suka zauna su huta shi abokin tafiya abinabin rawaha duk cikin shi na jini an jike to shi da dutse shi ma maza su salama jifan da aka yi har ya galabaita to suna zaune wurin sai ga wasu matasa suna aiki cikin gona suna karan dabino ashe mai gonan yana tare da yaran ashe ya hangi annabi zaune karkashin icce tare da amma bin rawaha amma shi bai san kowaye ba shi dai ya ga matafi wanda ya gaji yana hutawa sai ya ɗebo dabinon nan da yawa ya zuba cikin ƙwarya ya kira yaran da ya ce kun ga ga wani mutum can zaune eh ku kai mai dabinon nan to da suka kawo maza sunan dabino da maza na ya ɗauki ƙwara guda sai ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ya ci dabinon daga cikin yaran sai gudan sai ce a'a a'a amma kai bako ne ko sai ya ce eh ya ce na ji ka faɗi sunan Allah kuma nan ƙasar ba a da wannan addini amma ka ban mamaki da ka kira sunan Allah sai annabi ya ce masa a'a kai ko daga ina kake sai ce ni daga ninawa nike sai maza Allah ce garin abokina kuma ɗan uwana garin ɗan uwana sai shi wannan yaro ta ɗan uwanka ya ce wa ɗan uwanka ya ce yunusa sai ya ce kana da dangantaka da shi na jini ne sai ce a shi annabi ne ni ma annabi ne sai shi wannan yaro ce kai annabi ne ce ni annabi ne sai ya duka yana shafan kafa manzala da shi dan uwan shi suna shafan kafa manzala ashe mai gonan ya hange su sai ya sheko da gudu ya ce mine ne ya muku sihiri ko ya muku asiri gashi na ya karbe ku gashi na ya jaye ku sai ya jaye yaran nasa a wani riwaya an ce yaro ya yi imani da shi da abokinsa a wani riwaya kuma an ce mai gidan ya jaye su to a nan ne yake cewa ai ninawa garin ɗan uwana ne annabin Allah shine annabi Yunusa ubangiji ya gaya mana falamma amanu kasharna amrul azab fa amanu fa matta'nahum ilahin fa amanu sai suka yi imani su mutane annabi Yunus fa matta'nahum ilahin Allah sai muka je da su dadi har zuwa wani lokaci lokaci na yi kuma ajalinsu ya kare kowa zai mutu ne ko a mutu gaba ɗaya ko a mutu guda guda abin da ke da ban mamaki har kullum yana da kyau musulmi ya rinka addu'a akan Allah kare daga bala'i yana da kyau kowane lokaci in ka yi sallah ka daga hannunka Allah ka raba mu da bala'i Allah ka raba mu da mugun ji Allah ka raba mu da mugun gani Allah ka raba mu da mugun yan kadara mugun yan kadara ba su da kyau mugun gani ba ya da kyau mutum kwanan shi yakan kare shi kadai sai ya zo ya shiga mota shi kwanan shi ne ya kare ya shiga mota kai ko kwanan ka bai kare ba kai ma ka shiga motar wani ma kwanan shi bai kare ba shi ma ya shiga motar to idan aka tashi karɓar rayuwarsa duk wanda ke cikin motar sai ya ji jiki kai kwanan ka bai kare ba amma ana iya kare ka ko a gurgunta ka to motar za ta faɗi sanadiyar shi shi a karɓi rayuwarsa a wurin in ma ba a yi sa'a ba kai ma sai ka mutu sanadiyar mutuwar shi ga kwanan ka bai kare ba amma an karɓi rayuwarka sanadiyar rayuwar wannan ya kare shi yasa ake neman mu ake neman tsari daga mugunyan kadara mafi yawa kakan ga mota ta faɗi wajen mutum goma sun mutu gaba ɗaya ai goma nan ba duka ne kwanon su ya kare ba a'a na wasu bai kare ba amma su gamu da mugunyan kadara cewa wa'annan da ke ciki nasu ya kare mutum biyu ne ko mutum uku an haɗa su wuri guda za a karɓi rayuwarsu a wuri kaza to sai wannan zo ya shiga wannan ma zo ya shiga to idan aka tashi karɓar rayuwarsu idan ka gamu da mugunyan kadara kai ma sai karɓi naka gaba ɗaya lokacin in ko ya ga dama ba zai karɓi rayuwarka ba amma kuma sai ya karkarya ka to amma annan ya gaya muna ya ce mutanen yunusa da suka yi imani sai muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci da lokacin ya yi sai muka karɓi rayuwarsu to haka Allah yake ina gaya muku in kaga kana abin da kaga dama Allah ya fatka kana jin daɗi to zuwa wani lokaci ne ko kai waye zuwa wani lokaci ne cikin biyu a yi ɗaya ko a karɓe ka ko a karɓi abin da aka baka ko a karɓi wani abu na cikin jikinka ko dai kai ka mutu lokacinka ya yi ko ku abin da kake bisa in mulki ne ka sauka in wani kuɗi ne ya iya ya ƙare ko ya ƙare ko ko ka kai lokacin da kila kafanka ba ka iya tafiya ko ko idanunka ba su gani ko ko kunnuwanka ba sa iya ji sosai ko ko ka kai lokacin da kai karan kanka sai an fito ka cikin ɗaki dole ne san cimo wannan lokaci sanan daga nan kuma har yau za a kai ilahin za a kai zuwa ƙarshen rayuwar gaba ɗaya Allah zai karɓi rayuwar to haka Allah ya annabi Yunusa da mutanen Yunusa sun yi imani kuma Allah ya tsirar da su kuma Allah ya sa sun ji daɗi a rayuwarsu har zuwa wani lokaci da lokacin yayi Allah ta muka kadira yin su فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ya rasulullahi ka tambayi mutane nan da ke cewa Allah da rada masu cewa Uzairu dan Allah ne Isa dan Allah ne Maryam diya Allah ne da karkafar alladhina qalu inna la salisu salasa la tattakhidhu ilahaini ithnaini masu cewa Allah biyu ne masu cewa Allah guda ne masu cewa a'a mala'iku ne 'ya'yan Allah na ga wani mutum a zuwa tafsiri na na gidan rediyo da safe karfe goma na yi bayanin wani abu da na gani wani mai bautan gunki da na ganshi a togo ya nuna min abubuwa masu ban mamaki ina zaura ina labar ina ga tunde tukun jika tuna muka yi da safe irin abun da mai shi ya nuna mini a wurin gunkin nashi da gaskiyar gunkin nashi kuma abin ban mamaki sai gunkin ya yi masa irin abun da yake so to kaga nan sai ya ɗauka abin da gaske ne kuma shi Allah a ka'idansa fa man aradna an yadiyahu yashra sadru lil islam idan Allah na so ya shirya da kai sai ya buɗe kirjinka sai ya sa maka hasken musulunci idan yana so ya batar da kai sai ya maƙe zuciya sai ya hana hasken ya shiga ga abubuwa kana gani amma sai hana hasken ya shiga ga shi ya kamata ka yi imani amma sai wani abu ya zo ya kitta maka sai hana ka imani mafi yawan masu bautar abubuwa abubuwa suka yi musu abin da suke so kuma wallahi ba suke ba Allah ke yi ai abin da ake bauta ba bai da tasiri to itace na da tasiri ne a itace bai da tasiri ka samu ice daji ka yi shi ka ce shi kake bauta ba in ka zo kana bauta ba mutum mutum na tasiri ne masu bautan isa isa na tasiri ne ai annabi ne allah ne ya yi shi yayi eh halitta ne an halicce shi ne kuma da lokaci yayi ai an dauke shi an dauke shi ne kuma zai dawo sanan yayi abubuwan da zai yi yayi aure ya aihu kuma allah ya karbi rayuwarsa kamar da ya karbi rayuwar sauran annabawa masu bautan annabi uzairu ai halitta ne uzarin shi mai ziyara su babu shi amma shi Allah yana nan da'iman akwai ran da ba Allah ne to nan masu cewa wai Allah na da ɗa ko masu cewa Allah na da mata ko masu cewa a Allah ba guda bane sai Allah ce ma annabi ka tambaye su fasafihimu ala rabbika banatu lahum banun shin ka tambaye su Allah ke da ƴaƴa mata su ke da ƴaƴa maza domin sun ce wai Allah na da ƴaƴa mata suwa ƴaƴan nashi suwaye in yana da ‘ya'ya suwaye su yi kama da shi ne Allah halitta ne ba shi ya yi halittar ma gaba ɗaya a dukkan halittar gaba ɗaya shi ya yi shi shi bai kama da kowa bai in ka ce an ce abu ya kama da abin ya zama to an yi shi ne yana aje Allah da yake shi ya yi komai shi ya yi kowa kuma shi Allah da bai da iyaka ya za a yi a ce yana da ‘ya'ya mata me zai da ‘ya'ya mata ai da Allah zai riƙi ‘ya'ya ma maza zai riƙa ‘ya'yansa ai Allah bai da uba bai da uba bai da uwa bai da wa bai da kare amma bin mamaki masu bautan abubuwa sai suna kama hujjoji da rashin hujja masu rikon annabi isa kamar abin bauta akwai kuskure wurin babba idan ka tambaye su sun gaya maka cewa a'a ai wai bai da uba Allah ne uban shi to Allah bai da mata ai maryam Allah ya halicce ta ne ai ba wai mata Allah bane in Allah zai mata mace guda zai yi to in kuma mace Allah zai ai sai ta yi kama da Allah tunda Allah shi girman shi bai da iyaka mara kuma tana da iyaka yi ba mata Allah bane halittar Allah ne idan kana mamaki me yasa aka haifi annabi Isa ba tare da uba ba to ai an yi wanda ya fi shi domin an yi Adamu ba uwa ba ba uwa annabi Adamu shi bai da uwar kuma shi bai da uban Allah ya ga dama ya kago shi to kuma haka Allah ya ga dama ya kago shi annabi Isa sani abin ban mamaki Allah ya kago Hawwa'u tare da uba amma ba uwa a cikin annabi Adama ka fito Hawwa'u amma ita ma ba ta da uwa saboda ka dukkan su gaba ɗaya bayi ne na Allah ba a bauta musu Allah ake bauta ma kuma bautar Allah nan mun yi bayani ba a hada shi da komai ba a hada shi da kowa na fasatihi mu ali rabbika banatu lahum banuna ka tambaye su Allah ke da ƴaƴa mata su ke da ƴaƴa maza sanan kuɗin nan da za a dangana muku ‘ya'ya matan kuma ba kwa so eh in an dangana muku ‘ya'ya mata ba ku so sai kaga namiji na ta kokari kullum Allah ba shi da namiji kullum Allah ba shi da namiji a'a aka roki Allah ne ya bada mai albarka ka roki Allah ya baka mai albarka duk wanda Allah ya ga dama sai ya maka albarka an yi wani mutum a Kaduna bai taɓa haihuwa ba kuma ga kuɗi sai dinga roƙon Allah Allah ka bani ta in dai samu ɗa namiji kowane iri ne al'i'i ka roƙi mai alheri ya ce ina shi da bai haihu ba shi dai samu ɗa namiji in dai samu ɗa namiji kowane iri ne shi yana so sai Allah ya ba shi ɗa namiji aka haifi yaro yaro ya girma ya zama mutum sosai uban na son shi saboda ɗa guda ɗaya da Allah ya ba shi kenan amma da yake Allah na so ya nuna maka shi ne Allah cewa kai ba ka da wayo wayo na Allah ne sai yaron ya shiga ƙungiyar yan fashi da makami sai ya haɗa baki da su cewa baban shi na da kuɗi a biyo shi a zo a kashe uban a kwashe kuɗi kuma haka aka yi aka haɗa da shi aka zo aka robilin suka kashe uban suka kwashe kuɗi wa ya kawo su ɗan shi wa ya roƙi ɗan shi da kan shi da ya san ɗan zai mai haka zai roƙi Allah ya bashi to sai aka har kullum in za ka roƙi Allah ka roƙi Allah ya baka mai albarka idan ya ga dama sai ya baka ɗiya mace guda mai albarka da wadatar da gidan ta wadatar da kowa da kowa ko ita ba ta yi ba sai ta samu mijin da zai maki da baki daya an sha yi da yawa suriki ya biya masu riki makka ko ba yi an sha yi da yawa suriki ya sai masu riki gida an sha yi da yawa suriki ya ba su riki mota kuma kai kana da dan karshen ta yana ta yana shaye shaye ko ko kana da dan karshen ta yana ta yana lalacewa saboda haka da maza da mata aka roki Allah ne Allah ya kawo ne albarka duk wanda Allah ya baka in ya sa maka albarka ka je ka gode ma Allah eh ai Allah ya ga dama ya baka kuma zai wahala da kai a kansu sai kai ta wahala sai sun girma sun zama mutane sai su koma kuma ba su amfani komai gare ka karshen ta komai ma sai kai maka ga su amma ba su amfani gare ka amma in baka mai albarka guda daya sai duniya ta zama duk duniya ƴaƴan kare kuma guda gare ka amma yayi albarka na'am أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون am halakana mala'ikata ilatan wa hum shahidun sai kuna zaton mu halitti mala'iku mata ne to ya za a yi mala'ika mace ai shi mala'ika ba namiji ba ne kuma shi ba mace ba ne a'a da rafanai da mala'iku su ba mutane ba ne su ba maza ba ne su ba mata ba ne mace da namiji ana samu ne cikin sakalaini nauyi biyu su ne mutane da aljanu a cikin mutane ake samun maza a samu mata a cikin aljanu ake samun maza a samu mata amma a cikin mala'iku da rafanai babu maza babu mata wannan magana da nake muku kowa zai gani ma idanunsa saboda kowa zai ga mala'ika dukkan kowa wanda bai gani mala'ika za ka ga mala'ika ranar da za ka mutu kuma za ka ga mala'ika in ka je cikin kabarinka za ka ga mala'ikan nan bai kama da kowane irin halitta ba ainihin inda muke muna tare da mala'ikun amma ba mu ganin su ko ba wanda ke ganin su saboda lokacin ganin su bai yi ba idan lokacin ganin su ya yi to sai a gansu na nuna da haka mutu to alhamdulillah kwamitin sun ce mu tashi tuna mun fara ne mun ɗan taɓa ne amma layin kwamitin ne ba ruwan mu da mu aza za mu yi ne har zuwa sahur akwai tambayoyi ko mu yi addu'a babu tambayoyi to jama'a kowa ya ji labari an fara sai a sanar da sauran jama'a duk wanda bai labari a ja mai an fara kuma insha Allah mun fara kenan muna fatan ko mu karshe shi lafiya Allah mu lafiya da zama lafiya Allah ya zaura da kasar mu lafiya Allah ya zaura da garin mu lafiya Allah ya biya mu kafin mu karara da manya Allah ya taimake mu da taimako ta Allah wadata mu Allah albarka mu Allah ni'imta mu Allah ya gafarta mu ya gafarta mu iya mu da kakade mu Allah ya gafarta mu da mu da malaman malaman mu Allah ya gafarta mu shahunan mu da shahunan shahunan mu Allah ka ni'imta mu Allah ya gafarta mu wani wata lafiya Allah ya yi mu karshen shi lafiya Allah ya rabu da kuma Allah ya rabu da kuma Thank you.